أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين شي بدا karatun makarimul akhlaq za mu tashi a rakami na arba'in da ɗaya shine istina'ul ma'ruf wal ma'ruf huwa ismun li jami'il khairi qawlan wa fi'lan isal wa ma'na an shi al ma'ruf suna ne na duk aikin alkhairi istina'insa kuma yinsa duk abin da aka ce ma ma'arufi ne alheri ne ka dinga aikata qala ta'ala Allah madaukaki yana cewa wafal khaira la'allakum tuflihun ku aikata aikin alkhairi za ku rabauta duniya da lahira ana bi zarin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama لا ينكرن أحدكم شيئا من المعروف كرونكو يرين ونأبو دقا أيكن الخير وإن لم يجد إن بيت مال لدي أي كتابة على الخير فليلقى أخاه بوجه الطلق يعود دوما المسلمين da sakakken fuska wannan mafi karancin ma'arufi kenan وإن اشتريت لحما إذا كسي ناما أو طبقت كدرا كو كشفا ولأبو الدنيا فأكثر مرقته كي يويت رومنسا كي يويت رومنسا وأغرب لجارك منه كلام قاسو daga ciki ka miƙawa makwabcinka misali in za ka yi miya mai daɗi da ruwa alasai ne daya to sai ka rage wa miyan kwaliki da daɗi ka yi shi da kamar alasai ne biyu saboda miyan ya yi yawa in ya yi yawa za ka yi amfani da shi sauran ka mikawa makwabtanka na ɗaki misali alasodin ne abubuwan makwabtanka na gida in a gida ne ana son da abin da ka amfana da shi wani ya zamo ya amfana da abin kare ya zama kai kadai ne kawai ka amfana da abin wannan shi ne ake cewa ma'ruf kar ka gaza kaji kai kadai ka ci kar ka dafa nama kai kadai ka ci ba tare da makwabtanka ba rawahu tirmidhi tirmidhi ne ya rawaito wa qala hadithun hasanun sahih almaraka al'ida shine ka yawaita niyyarsa wa azri waje allahu zarfatan minhu ka ɗauko ko da ɗiba ɗaya ne a dudai ɗaya ne daga cikin miyan da ka yawaita ka bashi yanzu misali wani idan ka mika mishi miya kawai ya fita da yin miya a ranar kawai zai taura abinci ya amfani da miyan da ka ba shi kawai su ci abinci wani ma ba zai dafa abincin ba kawai zai siyo biredi ya dongala wannan miyan kawai ya ci kayansa abin da ake nufi da marufi karkare na komai na alkhairi ya zama to kana aikatawa yana cikin manya-manyan makarimun akhlaq wanda baya cin abincin da shi kadai baya cin tuwo shi kadai ko almajiri ne zai kira da su tare haka nan bangaren abubuwa da ya shafi su suna a ce dan suna an raba shigau minci da bino an fito da abinci a cikin suna layi marufi ne haka ko walima da ake ɗanin daurin aure a fito da abinci a yi kunu a raba zuwa wata faro duk wanda yana cikin marufi ne mahasinul af'al na arba'in da biyu mahasinul af'al hiya min zawil hirati ijadatuha abin da ake nufi da mahasinul af'al kyawawan ayyuka yana cikin makarimul akhlaq in abun masu sana'a ne min zawil hirafi ijadatuha su tsaya kan su yi hayinci cikin sana'arsu idan shushe yana ne ka wanke wa mutum takalmi kal yawa in mai sayar da ruwa ne ka cika wannan jarka karka dinga rarragewa kuma kana karɓar kudin daidai ce jarka ɗaya naira ɗari biyar kai kuma za ka ba ka ci ba ka cigawa shi ne ya ce wa min ahali da kaili wal mizani tawfiyatuha idan mutum sana'arsa na awu ne ko awon mizani sikeli ko awon mudu kwano to ya dinga cikewa ko ruwa ne mai garuwa ya dinga cika jarka wahiyar jumla ya ce mahasin lafa'al dai a takaice ya ce ta'ani nafiyar rishi kore a zamba wasilaba da yin nuna wayo wata zuwiri da tazwiri shi ne zamba shi ma mana ka kai aikata abu jabu jabu shi ne tazwiri walkhiyana kore a ha'inci fil afali kulli a cikin dukkan aiki a kowanne sana'a ya zama to ka kyautata sana'arka shine mahasinul afal yana shiga komai an jabir qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna allaha ba'athani li tamami makarim al-akhlaq manzo da sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya aiko ni ne dan cike manyan manyan tabi'o'i halaye kyawawa wa tamami mahasin al-af'al da cike kuma kyawawan ayyuka رواه الطبراني في الأوسط والبغوي في شرح السنة والبيهقي في شعاب الإيمان شون النبي السبيني هذا فتولى وابن عزيز نعرف عند أخو رد المسلم عن إرض أخيه رد العرض عن أكيد شين متنش كاري متنش مسلمي كأن يقول أحد مثال وني أقبلك يشين zaidu salihu ai zaidu barawo mutaruddu alaihi ka bayar mishi ka mutane wa takuru ka zabta karya ne wani abu haza abin da ya kama da wannan mimma ya zubu anhu abin da zai kare mishi da mutunci wa in ka da salikan ko da da gaske ba ka san barawo ne in a gaban ka aka ce mishi shi barawo ne ka sha'a shi ba barawo ne kamar sabaka bisati kamar yadda a makarin akhlaq sanin ya gabata in ka san halin mutum mummuna ka boye karka yada annabi sallallahu alaihi wasallam qala man radda an irdi akhihi radda Allahu an wajhihi nara yawm al-qiyama duk wanda ya kawar da mutuncin dan uwansa musulmi za ci mutuncinsa za a zage shi ya kawar to Allah zai kawar da fuskarsa daga wuta gobe kiyama ba zai ga wutan ma da fuskarsa balle ya shiga wuta shi sa karka ya dace mutuncin wani a gaban ka ko da ka san bai da kirki ka kare mishi mutunci rawahu ibn hibban wa tirmidhi ibn hibban da tirmidhi suka rawaito na arba'in da hudu al mudawa wal mudawa mudaqabatu al adu li maslahati ma'ana bin maƙiyi a hankali tausasawa makiyinka a binsa a hankali ne maslahatin saboda wata maslaha saboda in ka fito masa da gaba yadda shi yake kinka to kawai fitina ce za ta zo ta wakana saboda aka ka san makiyinka ne baya son ka amma sai ka dinga binsa a hankali shine mulatafa shi ake cewa almudara aw zikru masawihi bi ghaibatihi ko in baya nan ka dinga faɗan munanan halayensa wa maha wa mahasinihi bi mahadarihi in yana nan kuma ka dinga faɗan kyawawan halayensa wa in lam takun fi zalika masla idan kana yin haka ne ba wata matsala maslaha a ciki falaisar bi mahmuda to wannan babu ne abin ya ba babu mai kyau ba ne mun gane shi ne mudara kenan eh akwai wasu irin nau'in mutane in ba ta wannan hanya ba ne ba za a zauna lafiya lafiya da su ba har wani yake cewa man walana walainahu wa man adana da'arainahu ma'ana duk wanda ya ƙaunace mu za mu ƙaunace shi wanda ya yi gaba da mu wato za mu yi masa mudara ma'ana kama abin da yau ake faɗa misali ka bi shi a siyasance ko ka bi shi siyasa ka bi shi a siyasance ma'ana ka zauna da shi cikin dabara wannan shi ne ake so al-mudara in yana nan in yana nan za ka iya faɗan alkhairinsa in baya nan kuma ka dinga faɗan munanan halayensa saboda dama shi ba mutumin kirki ba ne ji ba mutumin kirki ba ne in baya nan za ka faɗi munanan halayensa in yana nan kuma abin da ka sani daga cikin kyawawan halayensa ka faɗa amma wannan duka ba wai saboda wata maslaha maslahar shine ku zauna lafiya tare da shi na kar a tada wata fitina idan ba dan wata mas'ala kake haka ba to kawai munafurci ne wannan walaisar bi mahmuda ba abun yaba ba ne rawar bukhari mu'allakan imam bukhari ya rawaito mu'allakan da ta'aliki kada ya ce babul mudarati ma'an nasi kun ji ko babin guda ya masa babin bin mutane a hankali ko kuma babin mu'amala da mutane a siyasance gani wani dukaru sai ya ce ana ambatawa saboda ya rawaito shi ta halikan ne ana cewa an abi darda ana rawaitowa gun abu darda inna lanakshiru fi wujuhi aqwamin wa inna qulubana latal'anuhum yace mu za mu saki fuska a fuskokin wasu mutane zukatanmu kuma suna la'antar mutanen akwai wasu irin mutane dole sai dai a haka za ku zauna lafiya da su musamman kamar shugabanni manya-manyan mutane ta san su azzalumai ne macuta ne idan wata mu'amala ta hada ku da su alal guru alal guru ma gane girmama su a sunku ya gaishe su amma a gefe kuma aka ci Allah ya ne musu albarka a zalimin macuta ne saboda in a gaban su ne ka tsine musu ba za su kulla ma makirai ne za su kulla ma in kai dan kasuwa ne za su kawo ma matsala a kasuwancin ka in kai almajiri ne ma haka ko su ma wani sharri su haɗa ka da security ko wani abu da shi yasa shi ne za ka yi mudara da su kawai ku zauna lafiya wannan abu tarda shi ne ya faɗa za mu saki fuskokinmu mu yi murmushi mu yi dariya a fuskokin wasu mutane to zukatanmu kuma suna tsine wa mutane to wanda shi ne mudara an aisha ta an gaba julan istazana da nabi sallallahu alaihi wasallama falamma ra'ahu qala bisa aqul ashira وبئس ابن العشيرة wani yanayi da ya shiga gun annabi sai manzo da ya gan shi da ya gan shi ya ci a wane ne bi isa akul ashira kuwa mana al'ashira ɗin dangi ne a dangin nan a wannan dangin wato Allah wadaran ɗan uwan wannan dangi irinsa Allah wadaran ɗan dangi irinsa ya ce haka ma jalasa da ya zo ya zauna ta tsallaka nabiyu sallallahu alaihi wasallama fi wajihihi wambasata ilaihi da ya zo ya zauna kuma manzo ya sakar masa da fuska ya sakar da fuska wambasa ta ilaihi ya mishi imbisati da muka karanta ya mishi imbisati shine ya buɗa masa falamman talakar rajulu mutumin da ya tafi kalat lahu aisha sai aisha ta ce ya rasulullah ya manzan Allah hina ra'aita rajula yayin da kaga wannan mutumin kunta lahu kaza wa kaza ka ce mishi bi isa'ul ashira Allah wadaran dan uwan dangi irinsa Allah wadaran dan dangi irinsa ka gaya masa haka summa tatallabta fi wajhihi wan basatta ilayhi sannan kuma da yazo ya zauna ka sakar masa da fuska sannan kuma ka mishi imbisafi ka bashi daman mu'amala da kai ma'ana kamar yadda ya gabata a babin imbisafi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى أهيتني فحاشا سيد الله صلى الله عليه وسلم عائشة يوشي كيكا دوكيني eh yaushe ne kika ɗauke ni mai zagin mutane mai yawan aibatan mutane ma'ana abinda na faɗan nan asalin halinsa ne abu ne halinsa na fada baya zaman lafiya da danginsa dangi ba sa zaman lafiya tare da shi halinsa ne na fada sakar masa fuska kuma da na din saboda ya san da ni ina mu'amala da mutane mu'amala mai kyau ne haƙƙina ne na sakar masa da fuska an ba shi dama na mishi in bisa fitin abin da na fada kuma bi isa akul ashira bi isa ibnul ashira halinsa ne wannan ɗin ba a zaman lafiya da shi shi yasa ya ce inna sharran nasu inda Allah manzilatin yawmal qiyama mafiya sharrin mutane manzila ma'ana mafi sharrin gu da Allah zai saukar da wasu mutane a gobe kiyama man tarakahu mutumin da mutane suka kyale shi ittiqa a sharrihi saboda su kukuta daga sharrinsa kawai sun bar mu'amala da shi saboda su tsira daga sharrinsa to saboda haka wannan mutumin da na ce masa bi isa akul ashirati irin wannan irin wannan mutane ne wanda mutane duk dangi sun kyale shi sun fita a harkarsa saboda su tsira daga sharrinsa to kaga wannan shine zai nuna maka menene almudara kenan mutane irin wannan azzalumai macuta makirai ka gane to irin mu'amalan da za ka yi da su kenan don ka zauna lafiya don ka kubuta daga sharrinsu alkana'a alkana'a arrida bima qasama Allah laka min rizqi an ce kana'a ka amince da abinda Allah ya raba ya baka daga arziki komin karancinsa duna tumuhi ila ma fawqahu karka sa ido ka gane ko karka hangi arziki sama da wannan kawai iya abin da Allah ya baka ka haƙura da wannan shine kana aw nazar ila man fawqaka ko kuma ba tare da ka duba wanda yake sama da kai ba kawai abin da Allah ya baka ka tsaya karka duba na sama da kai wahiya yace kana atin ghairu mahmuda wato ilmi ba abu ne da abin yabo ne a harkar ilimi ba ma'ana ba a son kai kana'a a ilimi cewa kai ilimin da ya Allah ya baka ya ishe ka ba a yi wannan a ilimi an fi so a ilimi ka dinga hangan wanda yake sama da shi ka dinga gasan wanda yake sama da shi amma duk wani abin da ba ilimi bane ba karatun Qur'ani bane to karka yadda ka yi gasa da wani ka hange shi kawai ka haƙura da abin da Allah ya baka kai kawai ko ni karancinsa amma a ilimi a ƙur'ani ka yi gasa da kowa ka hangi kowa ka nemi kare shi sai ce wajiya gairu mahmudatin fil ilimi an abi hurairata rawahu tirmidhi warda bima qasama Allahu laka takun aznan nasi kamar yadda ya gabata a baya hadisin abu huraira wanda tirmidhi ya rawaito a ciki yace ka amince da abin da Allah ya baka da kason da Allah ya baka takun azinan nasu ka zama kafi kowa wadata saboda haka ne mutane masu kana'a da yawa mutane suna ɗauka masu kuɗi ne su masu kuɗi ne su saboda sun ga ba sa tambayar mutane wani bai taɓa zuwa ya zo ya tambaye mu ko ba shi ba ko ya tambaye mu wata bukata ba musamman malamai masu kana'a tsakaninsa da attajirai da tsakaninsu da manyan 'yan siyasa wasu lokuta ma manyan 'yan siyasa sai su kulla musu su ai wani girman kai ne da shi su ala rammawa ne su ala rammawa ne duka suna zuwa suna neman kujerar harci kujerar umara su nemi miliyan ɗaya biyu a basu su dai su ce ni amma wani kaga bai taɓa zuwa ya nemi wani abu a gumu ba za su yi girman kai ne da shi baya son mutane ko yana ɗanɗanin mu sai ka ji suna ƙananan maganganu a kansa kaga ya zama mafi mafi wadata ɗan kowa wadata ke wani abi hurera ta ƙara ƙara rasulullahi sallallahu alaihi sallama laisa da gani laisa da gina an kasar bil ar ya ce wadata ba wai yana tarin kayayyaki ba ne ko kadarori an ce al'arab shi ne dukiya kadara walakin gina wadata ginan nafsi shi ne wadatuwan zuci kawai kai ka haƙura da abin da Allah subhanahu ta'ala ya baka wannan shi ne wadata rawahul bukhari imamul bukhari ne ya rawaito عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القناعة مال لا ينفد من رسول صلى الله عليه وسلم أي قناعة معنى دنغنا دكي دنغنا دأبين دا الله يباكا dukiya ne layin fadu wanda ba mai karewa ba sauran dukiya zai kare amma ban da shi عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه في قوله تعالى فلنهينه حياة طيبة قال القناعة Allah ya ce ya kuma wasu mutane a nan duniya za mu rayar da su rayuwa mai daɗi ku shi ne sai na Ali ya ce su ne masu kana'a wanda ba ruwansu da abin da yake hannun mutane komin karancin abin da Allah ya ba su da shi suke ba sa roƙon kowa ba su tambayan kowa to su ne suke rayuwa mai daɗi sauran mutane ba kawai rayuwa ne da cuku-cuku kawai ce kai dole ya kaci daɗi dole ya ka hau mota da kyau dole ya ka su gida da kyau kullum a wahalai kullum a wulakaci ba rayuwa mai daɗi kamar yadda ibnu taymiya ma ana cewa yana cewa a inna fi duniya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah a duniya akwai aljannan da duk wanda bai shiga wannan aljannan na duniyan ba to ba zai shiga aljannan lahira ba to shine aka ce masa wani aljanna ne sai ya karanta wannan aya ya ce a abinan mene ayar farkonsa ya malsamin zakarin aukunsa wa huwa mu'minun falanuhu yannahu hayatan tayyiba ya ce haka wannan hayatan tayyiba din ita ce aljanna ta duniya saboda a gaba ya ce wa la najzi yannahum ajrahum bi asani ma kanu ya'malun wannan kuma shine aljanna na lahira saboda haka in kana so hankalinka har ya kwanta ya zama to ba ruwanka da abin da yake hannun wani ko da ɗan uwanka ne ko mahaifinka ne in ba su suka ce gashi ba ba ruwanka kawai ka nemi naka za ka ji daɗin rayuwa ba ruwanka da kowa makarin akhlaq na arba'in da shida a tafasso fil majlisi a class ne ya cika wani abokinka ya zo kaɗan matsa masa ka matsa ya zauna ko masallaci ka matsawa ne ka matsa ya zauna wannan yana cikin makarin nasara wai wasu da nau'in mutane ko a sabu ne ka ce ka matsa ba sa su suna ga kamar za ka taso su kamar ma masallacin nasu ne shine at-tafassul tawsi'atul majlis ad-dayyiq lil jalis shine fadada gun zama mai matsi kaɗan buɗa kaɗan buɗa kaɗan yalwata mutum ya samu ya zauna shi ne tafassu khususan idza kana min al-fudala musamman ma idan wanda ya zo ya zauna din yana cikin manya-manyan mutane masu daraja an fi so ma ka tashi ka bar masa gun ya zauna قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفصحوا في المجلس في المجلس فافصحوا يفصح الله لكم أن كرنت في المجالس دجمي يا ولد سك إيمان إن أكشي مكو كدام مطع كدام مطع زونا أما جلس أقول زما فافصحوا كمطع يفصح الله لكم ألا كما زي مطع مكو كما ma'ana ku yalwata waje Allah zai yalwata muku wai za kilan shuzu fan shuzu in an ce ku tashi kuma ku daga ku tashi a wajen a ce za a tashe ka wani babban mutum zai zauna kujera ne gun biki kana zaune sai wani babban malami ne ya ka ce wani da Allah ka tashi wannan malami ka tashi shine wai za kilan shuzu fan shuzu an karanta kilan shizu an karanta fan shizu da fan shuzu idan da shi ne wa kasiri shi ne kirawo ne guda biyu to shi ne Allah ya ce yarfa illahu allazina amanu minkum idan kuna yin haka ku din yace wallazina utul ilma da waɗanda aka ba wa ilimi darajat Allah zai daga darajar ku in kuna yin haka in ana cewa kan matsa wani ya zauna ba ka matsawa ka tashi wani ya zauna ba za ka tashi ba to Allah ba zai ɗauka ga darajanka ba kai baka mutunta mutane ba balle Allah ya mutunta ka bai ka ba su daraja ba balle Allah ya baka daraja wallahu bima ta'maluna khabir da abin da kuke aikatawa Allah gwanin gwanin gwanin masanin wannan abin ne وعن جابر بن عبد الله البجلي وفيه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه فلفه فرمى به إليه وقال اجلس على هذا حديث مكرر تبايا جابر بن جرير بن عبد الله البجلي يزوج منزو منزو صلى الله عليه وسلم يدور ما يكنسا يا نتشي sai ya jefa mishi ya ce ka zauna a kai saboda menene ya ba shi gu ya zauna wannan hadisin mun karanta shi daga baya attanazulu anil hukuki makarimin akhlaq na arba'in da bakwai janye janye haƙƙinka wato abu ne naka kowa ya san kai ka cancanta da kaga wasu suna so shi kenan ya kace eh kuje ni na hakura na bari eh wannan yana cikin makarimul akhlaq shine wanda sayyidina Hassan radiyallahu ta'ala anhu yayi lokacin da sayyidina Ali ya rasu ko aka kashe shi yayi shahada duk duniya a lokacin babu mahalukin da ya kai sayyidina Hassan daraja saboda shi kan manzo ne sallallahu alaihi ba wanda ya cancanta da ya zama to khalifa irinsa saboda shi kafin sa Allah sallama ne to amma ya janyewa sai na Muawiya bin Abi Sufyan ya janye bayan an masa bai'a ya janye ya bar mishi da khalifanci to daga nan ne daula daula ta Banu Umayya ta kafu shine at-tanazulu an huquqi tarku ma tastahiquhu min al-majlisi والرزق والملك للآخر تكريما له barin abin da kai ka cancanci abin ko gu ne ko arziki ne ko sarauta ne ka bar wa wani takriman lahu saboda girmama shi shine at-tanazul anil huquq وعن عبد الله بن عمرو أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي منذ أن gaya masa irin azumin da nake yi فدخل علي سيش قبونا فألقيت له وصادة من عدم سيق أدمي na jefa mishi da filo wanda aka yi shi da fata hashiwuha abin da aka zuba cikin filo kun san an yi filo ana zuba misali auduga a ciki ko wani abu ko to abin da aka zuba din ya ce ganyen bishiya ganyen bishiya ne aka zuba a cikin wa filon da aka yi shi da fata shine lif lif din nan ko a turanci ma ai lif ake ce masa shine lipton lipton ba lif ake ce mishi ganye a turanci ma kalmomi da yawa na turanci larabci ne fajalasa alal ardi shi sai ya zauna a ƙasa wasarat alwisadatu baini wa bainahu filon da na jefa mishi to ya sa a tsakanina da shi bai zauna a kan filin ba bai kishin kasa a kan filin ba saboda menene saboda ya janye daga ya cancanta ɗin shi mun zo a yi mishi haka a ba shi filo ya yi amfani da shi amma ya ƙi amfani da filon ya bar filon tsakaninsa da abdullahi bin yamar shi ne ya yi tanazuli da abin da ya cancanta da shi kenan galibin wani na abubuwan mutane duka ba sa yi su makarimul akhlaq na arba'in da takwas ita'am ta'am ciyar da abinci wa huwa akhassu min al-infaq shi daban infaqi daban ma'ana shi ya wannan kebantacce ne daga cikin infaq in an ce infaq ciyar da abinci zai iya shiga ciki amma wal infaqu ya ummu ta'ama wa ghayrahu an ce infaq yana daukan ciyar da abinci da waninsa minar daruriya ce insaniya na ababe waɗanda suke darura ga ɗan adam an ce infaki ba ya tsaya ka ba wa mutum abinci kaɗai ba ne har da bashi sutura har da bashi magani har da ɗaukar ɗawainiyar rayuwarsa to shi sa daban-daban ne su قال تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المسلين ولم نكن نطعم المسكين Allah ya ce wa ‘yan wuta, Me ya shigar da ku wutar saƙar, sai suka ce, saboda ba mu kasance cikin masu yin sallah ba, ina rashin sallah zai sa ka shiga wuta. Kuma suka ce, Walam na kunu ta'imin miski, ba ma, saboda ba ma ciyar da miskini abinci. ne mu cinye abinci mu kadai mu watse kawai ni yadda za ka yi almajiri ya yi bara ya ce alaro to karka yadda ya bar gidan ba tare da ka ba shi wani abu in ta ɓaci ko ruwa ne ka karɓi kwanonsa ka zuba ruwa ya ce in ka rasa abin da za ka ba shi kaga dai zai wahala shi a gida ba ruwa a gani saboda me dan karka shiga wuta suka duba irin yadda masu hali a yau suka bar jama'a da yunwa kaman ba ta so su shiga aljanna kisa yawancin attajirai a wannan zamani waɗanda ba sa ciyarwa ba su kula da dangi ba ba su kula da miskinai da talakawa ba dukiyarsu ba zai musu amfani a lahira ba ga shi dai kar da dara qur'ani walan naku mutaimin mutaimin miskin وقال أو تعالى الله يجي ولا يحط على طعام المسكين بايا قدأي تروى da a ciyar da miskini kenan wannan zai nuna maka a shiga wuta ba rashin ciyarwa ba ne kadai in kana kusa da wanda zai iya ciyarwa ma ba ka cewa ya ciyar wannan ma zai sa ka shiga wuta anan yana magana ne baya sawa baya kwadaitar da wasu da su dinga ciyar da miski da wannan ya shiga wuta wa qala ta'ala a wata aya wala tahudduna ala ta'amil miski ba ka kwadaitarwa da a ciyar da miski ma'ana ba a fadawa masu hali da su dinga ciyar da wannan kai da baka fadan ma sai ka shiga wuta عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير لك عبد الله بن عمرو ولي متنية تنبيه من ذا الله صلى الله أدوك مسلم شي منين يبي يبي الخير أدوك مسلم شي Kala tut'imu ta'ama ka ciyar da abinci wa taqra'u salama ala man arabta wa man lam ta'rif ka dinga yin sallama ga wanda ka sani da wanda ba ka sani ba saboda tut'imu ta'ama nan ciyar da abincin ne da mutum bai ci abinci ko sallah ba zai iya yi ba balle karatu in ba da abinci ba zai iya yin sahur ba ba zai iya buɗe baki ba duk ibada an gina su kan koshi ne idan baka kurshi ba ba za ka yi komai na ibada ba shi yasa da aka ci ayyul islami khairun qala tutim ta'am rawahu al-bukhari makarim al-akhlaq na 49 ash-shukru lillahi wa li ibadihi min ahli al-khair godiya ga Allah da kuma bayin Allah daga cikin mutanen alkhairi Allah ya ma ni'ima ka gode mutane suka ma ni'ima ka dinga godewa قال ابن عطاء الله في الحكم العطائية ابن عطاء الله تشن الحكم من لتابع مهم نوعزي نحكمومي نسوفاي أسكية من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها دون بايا godiya ga ni'imomin da Allah ya masa to ya bijirar da ni'imomin hanyar gushe gushewansu saman ya sa ya ɗaura ni'imomin hanyar da ni'imomin za su gushe su salwanta in Allah ya ma ni'ima ba ka godiya sai ya karfe ya ɗauke waman shakaraha ya ce duk mutumin da ya gode komin ƙarancin niman da Allah ya masa faƙad ƙayyadaha ya ɗaure ni'imar bi iqaliha da igiyar ɗauri an ce iqal ko aqal shine igiyar da ake daure dabba in ka gode wa ni'ima to ka daure ka daure ni'imar ne da igiya irin wanda ake daure dabba ma'ana ni'imar ba za ta gushe a tare da kai ba yesu Allah ya ce la'in shakartum la'azidannakum dan wal in kafartum inna azabi lashadid in ka gode wa Allah ni'ima to zai kara maka ni'imar in ka raina zai kwace ni'imar gaba daya وقال شيخنا أبو بكر المسكين قدس الله سره في جامع الأمثال يا كاونا بيت ne saboda ya ce wal ibadihi min ahli alkhair shi godiya za ka yi wa Allah za ka yi wa waɗanda suka yi ma alkhairi ma'ana ka nuna lalle sun ma alkhairi ka san da lalle sun ma alkhairi amma mutum ya ma alkhairi ya ce eh ba ruwanka ba godiya kullum kokawa da shi shine yace iyyaka wal arzala haythu kanu fa innahum in ukrimu ahanu inji maulana shek abubakar al-muslim yace ka shadi yace ka guji makaskantan mutane arzal ma'ana waɗanda ba su da makarin akhlaq masu raza'ili masu munanan ɗabi'o'i ka guje su karka yi mu'amala da su hai su kanu yace duk inda suke fa innahum yace su wasu mutane ne in ukrimu wanda idan aka girmama su a hannu sai su wulakanta wanda suka girmama wasu sai su wulakanta wanda ya girmama su maimakon ka girmama su ka ka ba su ni'ima su gode sai su wulakanta da kai kullum su dinga zagin ka kuma kullum kai kana cikin yi musu irin wayannan mutane ce ka fita a harkar su wa hum kama qala rahimahullahu wa radiyallahu anhu yace shi su irin wayannan mutane ce yadda ya fada ne yace fa innahum yukafi'una al-ma'rufa bil ihana suna sakayya da ma'arufi da wulakanci wanda ya musu ma'arufi ya musu alkhairi sai su wulakanta shi su zage shi kullum maimakon suna godiya da irin wannan za ka same su kullum ba ci gaba su fa ba za su yi ma alkhairi ba ba kai da kake musu kuma za su zage ka mutum ne tun da yake bai taba baka naira dubu ɗaya ba sannan kai ba ka iya kidaya dubu goma wata ran ashirin wani wata ran hamsin wata nan ka masa dinki wata nan ka aika masa shinkafa buhu daya hatsi buhu daya eh amma wata nan zai bude baki ya ce wane kawai aikin banza baya kula da mutane tifatin da yake kudu tifa bai taɓa baka ba maimakon ya ce ka Allah ya saka wa wani da alkhairi eh ai ya zo a hadisi yana cewa man lam yashkuri man lam yashkuri nasa la yashkuri Allah duk wanda baya godewa mutane to Allah ma yi mishi nima ba zai gode mishi ba godewa mutane dole ne shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya ce anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir ka gode mini ka gode wa kuma iyayenka dukan kuma koman ku zuwa gare ni iyayen yasa aka ce ka gode musu saboda sun dauka wainiyar ta idan ka ce ba za ka gode wa iyayenka ba ba to Allah ma ba za ka gode masa ba saboda haka godiya dole ne wa qala ta'ala i'malu ala dawuda shukra wa qalilun min ibadiyash shakur Allah ya ce ya iyalan annabi dawuda kuna aikata alkhairi saboda godiya saboda kaɗan ne daga cikin bayina mai godiya din ne yawan godiya kaɗan ne a nan zai nuna maka in an ce godiya ba ana nufin kawai a harshe ba ne kare a misali ka bude ga ka ce ka mu alhamdulillah mun gode wa Allah eh wannan kayi godiya na harshe to amma akwai godiya na sauran gabobi shi ma in Allah kudi ya baka ka gode masa to kudin kai ma ka dinga bawa mutane ai ka ce to shine bawa mutane kudin yadda Allah ya baka to shine gode gode wa Allah akan kudin in ilimi ya baka dinga karantar da ilimi ka dinga in mulki ya baka ka dinga adalci ka dinga taimako ka gani to yin ibada ne ka dinga ibada ko wani littafi muhimmi wanda nadir samun irinsa a in ban manta sunan shi ba mu'aidun ni'am wa mubidun niqam na al'imamu sufuki ne al'imamu sufuki ne littafi ne muhimmi yana nuna cewa shi gode wa Allah ana yi da kowace gaba kowace gaba in kana so ta gode wa Allah ka haramta wa gabar duk abin da Allah ya haramta mata wannan gabar ta gode wa Allah haka ya dinga bi yana bayani muhimmi ne sosai in kana sauraron music kiɗe-kiɗe a kunnenka to kunnen ka bai gode wa Allah saboda ya haranta maka ka saurari wannan irin wannan ne mu'aidun ni'am wa mubidun niqa sunan littafi وقال تعالى وقال تعالى ايمن على داود شكرا وكليل من عباده الشكور عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس rawahu abu dawuda wa, wa tirmidhi duk wanda baya gode wa Allah to ba zai gode wa mutane ba ko duk wanda baya gode wa mutane to ba zai gode wa Allah ba ma hamdul kalli makarimul akhlaq na hamsin a shine ɗaukan ɗawainiya ɗaukan ɗawainiyan jama'a wa huwa hamlu asqali wa mu'anin nasi shine ɗaukan nauyi da ɗawainiyan mutane ka nafaqatihim kaman ɗaukan nafaqar su ciyarwarsu wa kusuwatihim da tufafinsu wa ta'alimihim da karantar da su wa tazwiji inasihim da aurar da ‘ya'yansu mata wa in kahi zukurihim da au ba abinan ba wa ‘ya'yansu maza aure wa sa'i ala hawa'ijihim lailan wa naharan da da ƙoƙari kai kawo a kan biyan bukatansu dare da rana wa huwa min simati auliya illahi ta'ala yana daga cikin kyawawan halayen waliyan Allah madaukaki wanda su ba ba harkar su sai harkar jama'a su a lokacin su duk ya tafi da dukiyansu da tunaninsu duk a harkar jama'a wa a ammu min al-infaqi shi ma wannan yace shi a ammu min al-infaqi ya fi a cikin fa eh saboda daukan dukkan dawainiya ne wannan infa kuma daukan dawainiya bangaren ciyarwa ko tufatarwa ko magani rayuwar mutum wannan a komai da komai ومنه قوله تعالى وهو كل على مولاه دين يزو أجل القرآن بفتي الكافي وهو كل على مولاه وكل به كل سين النوي أي ثقل عليه لا يقدر على كسب يا زمن نوي game gidan shi ba zai iya nema wa kansa abincin da zai ci ba sai dai kullum mai gidan shi ya ciyar da shi ya tufatar da shi ne ma'anan wa kallon alamu dawo baya iya yi wa kansa komai sai mai gidansa ya mishi shi ne kal kenan ya zama nauyi me ake cewa liability ko yawa ya zama liability a kansa wafi hadisi khadija ya gabata hadisin khadija ta ce da manzo Allah wa ta'amilul kalla kai kana ɗaukan ɗawainiyar mutane nauyin mutane wannan abu ne da wahala da wahala za ka iya bari abinci a ba wa wani ya ci tufan da kake da bukata da shi ka sa wani ya bukata ka ba shi kullum kai da waniyar mutane kudi ne ma kawai kana samun kudi labarwa za ka yi akwai wanda suke bukata kawai jira kake ka samu kudi ka ba su kuma ba za ka yi naka bukatan ba ma sai ka tabbatar da waɗanda suka nemi bukatan nan kowa ka masa tukunan za ka tuna ya kai ma ba ka yi shefari ba irin su maulana shek abdulrazzaq irin su duk waliyanmu nan za ka same su wato abin mamaki sun yi koyi ga mai sallallahu alaihi wasallam shek abdulrazzaq ana faɗa radiyallahu anhu wataran wani ya so ya ce mishi ya ce yana cikin wani yanayi gashi yaransa sun haifu gashi ba komai a ƙasa sai ce zaune Allah zai kawo rahuka yana zaune sai wasu manyan mutane a neme suka zo kusa da wani akwati aka shiga cikin gida kawai ya musu baciya suka tafi sai ce ka je ka ɗau wannan akwatin ka tafi da shi ban san me a ciki ba na ɗauki akwati ya tafi da shi da ya buɗe sai ba ne rafa rafa a ciki sai ya ruɗe ya ɗauko ya kawo ya ce shi kuɗi ne ba a ciki a ciki na ce ai cewa na yi abin da Allah ya kawo naka ne so kake da yawa Allah da tsawari in saba ko na karya ɗauke ka tafi ba na saka sai tashi yana tafi da shi wallahi tallahi shi ya fi kamuni shi kamuni ba mutum ba ne wannan aiki wani mala'ikansa ne saboda maganar sadin ya faɗa cikin rudi amma gaskiya ne baya cikin abin da mutum zai iya yi to haka suke su